وسلم تسليما كثيرا أبدا إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وآتني الحكمة وفصل الخطاب سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم إنا نسألك الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أولد والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم muna gode wa Allah madaukakin sarki da ya sake kara mu a wannan waje a wannan farfajiya mai albarka a wannan rana ta juma'a mai tarin albarka da falala cikin kwanakin wannan wata mai falala mai tarin albarka watan ramadan don ci gaba da gabatar da tafsiri na alkur'ani mai girma kamar yadda muka saba kowace rana to yau insha Allah cikin ikon Allah a za mu ci gaba daga inda muka tsaya na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون وربك الغني الرحمة نعم daidai ya kamata mu tashi kafin lokacin ne eh a shi ne ana kusa da ya su masu kama azab min zurriyati qawmiya qarib إنما توعدون لآت وما أنتم بمؤمنين قل يا قوم yau da ma dai kan mu wuce tayin na jiya da ko makar mu kai saboda friday kuma eh fitti yawa sura sura kamar ni yawa kafin ya kama ya kai ishara to alhamdulillah Ubangiji madaukakin sarki yana fadi a cikin littafinsa mai tsarki a cikin wannan sura suratul an'am yace wani kullum darajatun mimma amilu kowanne daga cikin ma'aikata wato suna da sakamakon abin da suka aikata in alkhairi ne ko za su ga alkhairi in kuma akasin haka to shi ma abin da suka yi shi za a saka musu da shi kuma rabbuka bi ghafilin amma ya'malun ubangijinka ya rasulullah sallallahu alayka wa ala alika wa sallam bai zama mai rafkana bisa abin da bayi suke aikatawa ba yana sane da ayyukan kowa da kowa kuma da sannu zai saka wa kowa bisa abin da ya aika wannan aya jiya mun yi dogon bayani a kanta mun faɗi watan wayansu watan kaso na mutane a cikin al'umma mun faɗi malamai mun faɗi masu kuɗi mun faɗi watan wanda suke zahidai mun faɗi masu mulki a dukkansu mun faɗe su mun ce wayin nan don suka gyaru to duniya gaba daya ta gyaru kuma mun faɗi masu jihadi a cikin su sune watan kaso biyar suka ce in dukkan suka gyaru niyyar su ta tsarkaka to shi kenan duniya ta gyaru amma idan suka ɓace to komai ma ya ɓace Allah madaukakin sarki ya ci gaba da cewa wa rabbukal ghaniyyu dhur rahma ubangijinka shi mawadaci ne daga bautan masu bautan biyayyan masu biyayya ba za ta kare shi da komai ba kamar yadda sabon masu sabo ba za ta cutar da shi ko kuma sabon masu sabo ba zai cutar da shi da komai ba saboda haka shi mawadaci ne daga ayyukan bayi zurrahma shi ma'abocin rahama ne wato ma'abocin tausayi ne ma'abocin jinƙai inda baya kama baya gaggawan kama bayi da zarar sun aikata laifi yana yi musu jinkiri in ya sha'ayyukin in Allah ya nufa ko mutanen makka da ma dukkan wani mai sabo a doron ƙasa in Allah ya nufa sai ya tafiyantar da shi ya kauda da ku da makamantanku duka in Allah ya nufa sai ya kauda ku gaba ɗaya ya tada su daga aiki wa yastakhlif min ba'dikum ma yasha ya mai gurbin ku da wata halitta ko da wasu al'umma na daban wanda ya so ya mai gurbin ku amma rahamarsa shine can inda yake dun rahma dun rahama rahamarsa ubangiji in ya ya nufa zai maye gurbin ku da wasu kamar yadda kuma ya farar da ku ne daga zuriyar wasu mutane na daban to amma rahamarsa ita ta sa bai tafiyantar da ku ba watan ya jale ki shine ma'anan da yace wa rabbukal ghani dhur rahma ba wai kun gagari Allah bane ya sa ya ba a rahama ce da take da yawa shi yasa ya bakku yayi muku jinkiri saboda ku za ku tuba ku koma zuwa ga Allah sai ku rabauta a nan malamai masu tafsiri sun yi karin bayani suka ce Allah maɗaukacin sarki da ya so da ya tafiyantar da mutane gaba daya da ya shafe gaba daya duniyar nan gaba daya zai shafe kuma ya zo da wata halitta daban ko wayansu mutanen na daban wanda za su yi masa biyayya ba za su saba masa ba wannan shine al'adan Allah koyaushe idan muka yi duba shekaru hamsin da suka wuce ko kuma muka yi nazari za mu ga wanda suke kan doron ƙasan nan wa'yansu mutanen ne na daban ma'ana ko shekaru hamsin ko shekaru kama ko shekaru ɗari da suka wuce ai wa'yansu ne daban suke kan doron ƙasar nan su suke gudanar da harkoki a duniya haka kuma wa'yansu shekaru masu yawa nan gaba wa'yansu ne za su zo su ci gaba da wannan abubuwa saboda haka iko ga Allah ya ce shi yake tsara lamarinsa yadda ya so kuma ba wanda ya isa ya ce ya gagare Allah inna ma tu'aduna la'at wama antum bi mu'jizin hakika abinda ake muku alwashin cewa zai zo na daga tashin alkiyama da kuma azaba wannan ana magana ne da mutanen makka da kuma dukkan masu hali irin nasu abinda aka yi muku alwashin zai zo na daga tashin alkiyama da azaba tsofa ba makawa yana tafe ba abinda zai hana shi zuwa wa ma antum bi mu'jizin ba yanda za a yi ku gudu daga azaban Allah in dai Allah ya nufa cewa watan ya azabta ku Allah ya ce قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من تكون له آخرة الدار إنه لا يفلح الظالمون يا رسول الله صلى الله عليك وعلى آلك وسلم كفدا كجاء متانا مكة كثير مسياب متانا اعملوا على مكانتكم في أيدي بسهال إني عالم نيما ما يأيكي ne bisa halina ku yi abin da za ku yi bisa irin tsarin da kuma watan abinda kuke ganin shine ya zama ni ma kuma zan yi aiki irin nawa wanda nake ganin shine aikin da ya zama kuma shine aikin da aka daura ni akan amma fa ku sani da sannu fa sawfa ta'lamun da sannu za ku san wanda kyakkyawa za ta zamo gare shi waye ƙarshensa za ta zama a bayyabawa innahu ka sani dai cewa shi lamarin watan la yuflihu zalimun azzalimai ba sa arzuta ba sa rabauta ba za su taɓa rabauta ba anan malamai sun yi ƙarin bayani cewa da aka ce wa su wayannan mutane aka ce musu ku yi aiki i'mal lafazin i'malu a zahirinsa a larabci an ce mutum i'mal ka yi aiki an ce i'malu ku yi aiki kamar an ba su umarni ne amma a nan ba wai an ce su je su yi hakan ba ana musu narko ne da kuma watan ana ba ana ba su tsoro cewa an fada muku ku ba da gaskiya amma kun ki to saboda haka tun da haka ne ku je ku yi abin da za ku yi ku je ku yi duk abin da za ku amma ba wai ba wannan yana nufin an musu izinin su yi hakan ba ne a ana nufin ku ce ku yi duk abin da kuka ga za ku iya yi sannan da shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa inni ami yana nufin ni da na zaɓi yardan Allah da bin umarninsa zan ci gaba da haka ko kuma da ba ku yarda da bin umarnin Allah ba ku je ku ci gaba da abin da ya muku shine ma'anan wannan abu i'malu da kuma inni amil kuma shi lamarin da Allah yake cewa innahu la yuflihu zalimun shi kafiri daga ya je lahira ba abu zai abinda zai kare yana jiransa sai azaban Allah wannan azaba ta Allah fa kuma watan madawwamiya ita take jiransa Allah ya kiyaye kuma azaban lahira ma'ana ba daidai take da irin azaba ta duniya ba azaba ta duniya watan ba ta kai wasa ba man kai kwatanta ta da azaban lahira kuma tsawon lokacin da za ta watan in aka kwanakin lahira watan rana ɗaya na lahira yana daidai da kwanaki na duniya wata kusan dubu a wajen ma hamsin na alfasana shekaru dubu hamsin to in aka ce za ka shiga za a sa ka kawai kwana ɗaya na lahira za a yi ma azaba shekaru nawa za ka yi ta kwatanta da kwanaki na duniya abin yana da yawa saboda haka watan dole mutum ya kiyaye وجعلوا لله مما ذرى
وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله ما كان لله فهو يصل إلى شركائهم شاء ما يحكمون وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليرسوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون
wannan aya tana magana akan waɗansu al'adu munana na larabawa a zamanin jahiliya shine Allah watan yake kunyata su a wannan aya Allah madaukakin sarki yake cewa waja'alu lillahi mimma zara'a min al-harfi wal al'ani nasiba wayannan mutane sun sanya ga Allah nasiban wani kaso sun ware wani kaso lillahi ga Allah mimma zara'a daga cikin abin da Allah ya halitta min alharfi daga cikin kayan noma wal an'am da kuma dabbobi wato sai fa qalu hada lillahi bi za'mihi wa hada li shuraka'ina suka ce wannan na Allah ne da rayawansu wato sun faɗi haka bisa tafarkin rayawa ƙarya suke yi wa haza li shuwaka'ina wannan kuma suka ce na gumakansu ne ma'ana duk lokacin da aka yi aikin gona sai su kasa amfanin gonan kashi biyu sai su ce wannan kashi watan suna ware wani kaso su ce wannan kason na Allah ne wannan kason kuma sai su ce na gumakansu ne fama kana li shurakaihim fala yasil ila Allah وما كان لله فهو يصل إلى شركائها إذا ولأبو دلجين كسود سكواري وغنكي idan ya halaka ma'ana ko wani abu ya same shi daman za su tara su aje su waje ɗaya idan ya halaka ko wani abu ya same shi to sai su ɗauko daga cikin rabon Allah da suka rabon da suka ware suka ce na Allah sai su sa a cikin na gumakansu idan kuma a cikin rabo ne na Allah wanda idan a rabo na Allah ne wani abu ya tsaraya ko ya bata to shi kan sai su ce Allah mawadaci ne ba za su ɗauko daga rabon gumakan su sa a cikin na Allah ba sa'a ma ya wannan hukunci da suke yi ya munana malamai sun yi karin bayani akan wannan aya suka ce wannan suna kasa wayannan kayan gona su kasa shi kashe biyu rabi na Allah rabi na gumaka haka kuma dabbobi su ma da aka haifa suna kasa su kashe biyu ce wannan rabo ne na Allah wannan kuma na gumakansu idan suka samu bako ya zo musu to sai su ɗauka a cikin kaso na Allah su ba shi ko kuma suka samu wani mai bara ko wani miskini talaka shi ma duka a cikin kaso na Allah za a ɗauka a bashi wannan kaso na gumakansu kuma su kuma za a dinga ɗauka ne ana ba wa masu hidiman watan wajen bauta na gumaka su ake bawa wannan kaya na gona da aka kasa shi kashi biyu aka ce rabi na Allah rabi na gumaka duka ana tara su ne a suko daya a wajen ajiya guda daya idan aka hada su a waje daya idan wani abu daga cikin kaso na Allah ya fado cikin na gumakan to za su zo su ɗauko shi su me da shi watan idan abu afwan idan abu daga cikin kaso na Allah ya fada cikin na gumaka to shikenan za su ce ai Allah ma wadaci ne ba za su dauka su mayar da shi zuwa inda ya fado ba idan kuma daga cikin rabon gumakan ne ya fado a cikin rabon da aka ce na Allah to za su dauka su ne da shi cikin na gumakan za su ce ai Allah mawadaci ne dan rabonka ya faɗo cikin na gumaka ai ba ko amma idan rabon gumakan ne ya fada a cikin rabon Allah za a dauka a sake ne da shi shine Allah yake cewa da Allah yake mimma zara'a yace Allah fa shine ya halicce wa'annan dabbobin su mutanen nan Allah ne ya halicce su sannan kuma shi ya halicci wa'annan dabbobin sannan kuma shi ya halicci wannan kayan gona amma da suka tashi maimakon su ce abin nan sun ba da shi ga Allah gaba ɗaya sai suka nema masa wani abokin tarayya suka ce wannan rabi nasa ne wannan kuma rabi na gumaka ne sannan wajen rabon ba kuma ba su yi adalci a wajen rabon ba rabon Allah idan ya fadi a na gumakan za a bashi shi kenan idan kuma daga rabon gumakan ne ya fada a na Allah to za a fito da shi a dawo da shi na gumakan shine Allah yake cewa wannan hukunci da wayannan mutane suke yi lalle ya munana kwarai da gaske na'am وكذلك زين نعم وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم وكما وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركائهم كما يندهزوا آه وترواية وكذلك حكى من kamar yadda shedan ya kawanta wa wa'annan mutane wa'annan abu wannan abin da aka faɗa na kasa dabbobi da kayan noma ko kayan gona a kasa su kashe biyu sannan kuma da rashin yin adalci wajen kafa wajen rabon haka wasan shuraka abokanan tarayyar wa'annan mutane na daga aljanu bisa umarnin gumakan wato zayyana likasirin minal mushrikina suka kawantawa yawanci daga cikin mushrikai suka kawanta musu qatla auladi wato su rika kashe 'ya'yansu ta fuskan binne su da rashi don tsoron talauci ko kuma tsoron abin kunya sun yi musu haka ne liyurdohu don su halaka su waliyalbisu alaihim dinahu kuma don su rikita musu addini gaba da ya sa su cikin rikici walau sha Allah da Allah ya nufa ma fa'alu da ba su aikata hakan ba su masu kawantawan da ba su kawanta musu ba su ma kuma wanda suka aikata hakan suke kashe 'ya'yansu da rai da su ma ba su aikata hakan ba wannan ya faru ne da mashi'an Allah aka ce ya manzo Allah sallallahu alaika wa ala alika wa sallam ka kyale su wayannan mutane da kaji-kajin da suke yi na ƙarya shine fazarhum wa ma yasrun وقالوا هذه الأمر وهل هي
وقالوا هذه أنعام وحرث لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام حرم ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا إن يكن ميتة فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم
ƙarin bayani game da su wa'annan watan kafirai da suke kashe 'ya'yan ta hanyar binne su saboda tsoron talauci ko abin kunya malamai suka ce wani daga cikin kafirai ya musulunta a hannun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam koyaushe zauna a majalisi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ka gan shi ya yi tagumi yana cikin bakin ciki da ɓacin rai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya lura da haka wata rana sai ya tambaye shi ya ce masa kai ko ɗan uwa me yasa koyaushe kake cikin bakin ciki da damuwa da bacin rai bayan kuwa Allah ya raba ka da bakin ciki tunda dai ka shiryu ka karɓi musulunci sai shi wannan mutumin ya ce wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a zamanin jahiliya na aikata wani babban laifi kuma ina tsoron kar ya zama wannan abun da na aikata ya sa Allah ya ki gafarta ba sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce masa menene wannan laifin gaya min sai ya ce yana jin kunyan ya gaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wannan laifin saboda girman sa sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa wato duk girman laifinka idan aka ce za a kwatanta shi da rahaman Allah da rangwamen Allah to za a tarar da laifin nan naka ba komai ba ne sai mutumin ya kada baki ya ce ya kasance shi wannan mutumin a zamanin jahiliya yana cikin wanda yake kin samun ‘ya'ya mata wai za bushira ahaduhum bil unsa ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون لكم وانشا لوالئي وجندبا وعشان شيما هكا حاليا سيأتي دلوم إلا أكا هيفا متى أعمش سيكشيتا أنا لن ita matar tasa bayan ta haifi mace kusan wanda ita ce ta ƙarshe-ƙarshe sai ta roƙe shi don Allah ta roƙe shi ma'ana kar ya kashe wannan yarinya kuma ta nemi ma ba ta tsaya a kan roƙo ba ta ce ya yi mata alkawari ya yi mata rantsuwa ba zai kashe wannan 'yar ba kuma ya yi mata alkawari ba zai kashe ta ba kuma ya yi rantsuwan kuma ya yi mata alkawari ana wannan yarinya aka bar ta har ta girma har ta kai kusan lokacin da ma za a auren da ita har mazaje masu neman aurenta suka taho aka samu wanda ya ce zai aure ta kuma aka yi magana shi wannan mutumin ya ce sai shaidan ya zuga shi cewa ya za a yi a ce yasta ta zama matar wani shi yana so ne wata suna da su a lokacin su suna so a ce ma'ana suna da 'ya'ya maza wanda za su ɗauki takwabi su je su yaƙi su kai hari su ɗibo ganima a yi alfahari da su sunansu ya je ko'ina amma mace a yadda suke kallonta ai wasan kaman kaskanci ne da abu ne na aba ce wanda take kaskantacciya a wajen yace to da shi dai ya yi masa wannan ya sa masa wannan wasuwa sai ya nemi ya ce wa mahaifiyarsa yana so ta haɗa shi da wannan yarinyar su je su ziyarci danginsa ita kuwa uwar ta amsa ta shirya mata kayan kawa ma'ana kayayyakinta na sawa da ado da menene sai ta hada su suka tafi tare ya shigo suna cikin tafiya da suka isa tsakiyar hanya ma'ana a cikin tafiyar tasu sun bar gida sun yi rage ma'ana ba su karasa can garin da za su je ba yace sai ya nemi inda rijiya take da ya je kusa da rijiya sai ya yi kokarin yana so ya jefa ta ya kama ta ya jefa ta a cikin rijiya ita kuma wannan yarinyar ta gane sai ta ce babana kada ka kashe ni kada ka kashe ni tace in ka kashe ni to fa ka ci amalan mahaifiyata dan kai mata alƙawarin cewa ba abin da zai same ni kai mata kuma rantsuwa yace to duk lokacin da ya kalle ta sai tausayinta ya shiga zuciyarsa idan kuma ya tuna cewa za ta je ta zauna ne karkashin wani namiji to sai ya ji ransa ya ɓaci ba abin da yake da niyya watan sai dai ya kashe ta dan yana tunanin ma ana iya kawo hari a kawo yaki a kama ta ma ta zama ganima na yaki ta je ta zauna a karkashin wani yace a ƙarshe dai watan shedan ya rinjaye shi saboda haka sai ya jefa ta a rijiya ta faɗi sai ta yi kururuwa ta ce babana ka kashe ya ce sai ya ji ta tana kuka shi kuma sai ya zauna kusa da rijiyar ya yi kwanaki har sai da ya ji watan shiru alama dai ba ta da sauran numfashi da haka ya faru mana sai ya koma ana ba da labari aka ce yayin da labarin sai iso nan sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi kuka saboda tausayi saboda kissa tana da ban tausayi sai ce da dai zan ladabtar da wani ko zan masa hukunci saboda laifin da ya aikata a jahiliya ko da na maka hukunci da abin da ka aikata ma'ana dai saboda dai kawai ba za a yi masa hukunci ba tun da al'islamu ya ji ma qabla dukkan laifin da mutum ya aikata a lokacin jahiliya idan ya ce ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah shi kenan ya koma kamar ranar mahaifiyarsa ta haife shi to wannan shi ne abinda wannan aya take magana a kai cewa watan aljanu da kuma watan gumakan su suke kawata musu yin wayannan abubuwa Allah madaukakin sarki ya ce وقالوا هذه أنعام وحرث هجر wayannan mutane har yanzu ana ambaton munanan al'adu da munanan aƙidu nasu na wannan lokaci na jahiliya shi Allah ya ce wa suka ce hadihi an'amun wa harsun hijir wayannan dabbobi da kuma kayan gona hijirun ababen tsarewa ne ma'ana haramun ne la yam'amuha illa man nasha'u bi za'min la yam'amuha ba wanda zai taba ta ko kuma ya ce zai ci daga wannan dabbobin ko kuma kayan gona sai wanda suka sai wanda suka ga dama daga cikin masu hidiman gumaka da wani ma'ana abinda suke nufi a nan cewa Allah ya ba su dama wayannan dabbobi da kayan gona ba kowa yake da daman ya ce zai ci daga wayannan abubuwa ba sai wanda su suka ga dama suka yi masa izini sannan zai iya amfana daga wayannan abubuwa Allah ya ce bi za'amihi wannan abin da suka faɗa ba ba wani dalili ba su da wata hujja wannan da za su iya kawowa wanda take nuna cewa lalle Allah ya yi musu izinin da su yi haka wannan suna yin sa ne kawai shankifan wannan wani bangare kenan na daga dabbobin wa an'amun hurrimat zuhuruha akwai wani kuma dabbobi da suke cewa ba daman a hau wayannan dabbobi an haramta hawan su ne kamar as-sa'iba din nan wanda muka faɗe su a can baya wanda Allah yake musu ranji yake cewa ma ja'ala Allahu min bahiratin wala sa'ibatin wala wasilatin wala hami ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون فننفق وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه سواري wani kason na daga dabbobi suka ce wayannan ba a ambaton sunan Allah a lokacin yankan sai dai a ambaci sunan gumaka duk wanda abubuwan da suke yi ba iftira'an alaihi suna kage suna cewa wannan hukunci ne na Allah suna cewa wannan abun ba daga wajensu ba ne haka Allah ya yi umarni da yin haka alhali wannan ƙage ne kuma ƙarya ne suke wa Allah sai zihi da sannu Allah madaukakin sarki zai saka musu bima kanu yaftarun da wannan abin da suke ƙagantawa na ƙarya da wayannan kirkire da suke yi na ƙarya suke danganawa zuwa ga Allah madaukakin sarki wa qalu ma fi butun hadhihi al-an'am khalisatun لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة وتقل فهم فيه شركاء فيجزيهم ربهم إنه حكيم عليم وقالوا هيا زكما سكتي وأن ما في بطون هذه الأنعام abin da yake cikin wayannan dabbobi da aka tsare su aka ce sai wanda aka ga dama zai yi amfani da su wayansu kuma aka ware su aka ce ba a hawan wasu kuma aka ce ba a ambatan sunan Allah lokacin yanka su su har yanzu kuma suka ƙara da wani hukuncin akai suka ce ma fi butuni hadhihi al'am abin da yake cikin wayannan dabbobi na daga 'ya'ya, idan suka haife su da rai to khalisatun lil-dhukur watan shi dinnan an sa halal ne tsantsa ga mazaje mana suka ce idan dabbobi dabbobin nan sun haifi ‘ya'yan suka zo da rai to ba wanda ya halatta ya ci sai wanda yake namiji maza an haramta musu cin wa'in nan dabbobi wanda aka haifa da rai ومحرم على أزواجنا ma'ana mata an haramta musu cin dabbobin da aka haifa da rai kenan wa in yakun maitatan fa hum fihi shuraka amma idan ƴaƴan da aka haifa an haife su ba rai sun zo ba rai to anan ya halatta da maza da mata su yi tarayya wajen cin su da yin amfani da su wannan bayan da suka faɗa ke sayajihim wasu ubangiji ya ce wa dandasannu zai sakawa zai wata zai musu sakayyar wannan wannan siffantawar da suke yi shi Allah madaukakin sarki gwani ne a cikin mulkinsa masani ne da ayyukansa na'am qad khasira alladhina
قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله ابتلاء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلف نخله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين
Allah madaukakin sarki yake cewa kaga wannan alladina qatalu wa'annan da suka kashe 'ya'yan watan ta fiskan binne su da rai saboda tsoron talauci da kuma tsoron abin kunya sun yi haka ne safahan don wauta bi ghairi ba tare da sani ba ma'ana ba su da wani ilimi da suka dogara a kai suka aikata haka wa harramu ma razaqahum Allah gashi sun hana kansu abinda Allah ya musu arziki na 'ya'ya wayannan 'ya'yan arziki ne daga Allah amma saboda wauta da rashin hankali da rashin tunani irin nasu suke binne su da rai to wayannan mutane da suka yi haka sun yi asara tsakasha sun yi asara asara babba wanda ba za ta kafantu ba ba ƙaramar asara ba sun yi asara a nan duniya sun rage wa kansu zurriya sun tauye kansu ba su san irin sirri da Allah ya sa a cikin waɗannan ƴaƴa da ya ba su ba su san irin rahamar da Allah ya sa a tattare da waɗannan ƴaƴa da ya ba su ba mamaki su za su fi jin kansu ba fiye da ƴaƴa mazan da su suke tunani ko suke so Allah ya ba su sannan kuma bayan wannan asara ta duniya to a lahira kuma za su gamu da Allah mutunce ba su tuba ba shi Allah ya ce kaddar lalle wayannan mutane da suka aikata haka sun bace daga hanya sun bace sun bar tafarki madaidaici wa ma kanu muhtadin ba ta yadda za a yi su karbi shari'a wata wannan ayar tana magana ne a kan zamanin jahiliya amma kuma aikinsa bai tsaya ga mutanen jahiliya ba aikinta ثاني المفقود معناها كمان ثوروا ثوران آيوي wanda suke muhakkamai a Qur'ani suna magana da mutanen jahiliya da kuma mutanen da suka rayu bayan wannan zamani har zuwa yau amma kuma su ma suke da tunani irin na mutanen jahiliya da dukkan su dai makoman su daya Allah ya ce وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات mun tuna a can baya Allah ya ta magana akan ni'imomi da ya yi wa bayansa ya faɗi abubuwa da yawa ya yi sun samu to wannan ci gaba ne akan wannan yace ubangiji subhanahu wata'ala shi ne wannan da an sha'a ya farar da jannatin wato lambu ya bayar da ma'ana ya halice wanda suke ma'arushatin ababen shimfiɗawa wanda wasansu suke masu kwanciya a ƙasa wa gaira ma'arushat watan da kuma wanda suke ba sa ba shimfiɗaɗɗu ba ba masu kwanciya a ƙasa ba haka ce misalin a watan ana nufin lambu wanda suka kunshi tsirrai tsirran nan akwai wanda suke wata suke yin ƴaƴan da cikin ƙasa ta ƙasa su ne kamar su kankana kamar su kabewa akwai kuma wanda suke akasin haka su ne su kuma ta sama suke yin ƴaƴansu su ne kamar dabino da makamantan watan Allah yana faɗan wannan yake wannan duk baiwa duk wannan baiwa ne daga Allah da Allah yake yi wa bayansa don su gane cewa kowace nima da ka gabawa yana cikinta to daga Allah madaukakin sarki take shi ya gage ta shi ya samar da ita sannan yace wal naqla wal zar'a mukhtalifan ukul daga nau'in da yake wa ghayra ma'rushat sai a ciki bayan ya fada ya fada abun jumlatan sai kuma ya zo ya fito da wani nau'i daya daga cikin wanda yake ghayra ma'rushat shine watan kamar bishiyar dabino والزرع da sauran shuke-shuke duk wannan Allah ne ya fito da su mukhtalifan ukulu ubangiji shine ya halicce su gaba daya a halin kasancewansu watan suna da ɗanɗano wanda yake mabambanci kowanne daga cikin wannan abubuwan da aka halitta na kayan lambu kowanne Allah ya yi masa ɗanɗano na daban za ka ga waɗansu sun yi kama a sura kamar su ɗaya amma kuma ɗanɗanonsu ba iri ɗaya ba wanzai suna warumana mutashabihan wa ghayra mutashabi hakan nan Allah shine ya bari zaitun da rumman an kebance su da ambato a wannan waje aka faɗi ma'ana suna da yawa amma kuma Allah ya fito da wa'annan yayi magana akan zaitun yayi magana akan rumman wato saboda wa'annan bayan bishiyan dabino wato su ne suke da saurin ɗaukaka da girma kuma za ka tarar ganyayen suna kama da juna Allah ya ce kulu min samarihi idza asma mana Allah ya yi muku izini ku ci daga 'ya'ya, daga ƴaƴan wayannan itace da aka ambata wayannan itatuwa idza asma idan wato lokacin fitar da 'ya'yan yayi ba sai ma ya gama nuna ba a can aya ta baya Allah ya ce unzuru ila samarihi idza asmara wa yanki can ana son ku yi tadabburi ne ku duba yaya wayannan bishiyoyi suke fitar da yaya yaya kuma suke nuna wannan kawai ya isa abin karatu ku zauna ku duba ku gane girman Allah nan kuma wata magana ce ta daban an ce an muku izini ku ci daga wayannan 'ya'ya ko da ba su nuna ba ba sai sun gama nuna ba an muku izini wa atu haqqahu yawma hasadihi ko yawma hisadihi duka ne ma'ana ku ba da zakarsa lokacin da zakarsa ta sawwala wala tusrifu kada ku yi barna yayin ba da zakka ma'ana kar ku tashi ku ɗauki gaba ɗaya abin da kuke da shi na kayan gona ku ce za ku ba da shi zakka ku bar watan iyalanku ba su da komai cikin wahala wannan kun wuce iyaka Allah bai ɗaura muku haka ba wani kaso daga ciki Allah yake ku ware ku bayar innahu la yuhibbul musrifin ku sani lalle Allah baya son masu barna masu ketare iyaka to alhamdulillah a nan za mu kwana muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya yi riko da hannayenmu ya kuma amfane mu da abubuwan da muke karantawa da kuma muke ji sannan kuma ya karbi ibadunmu da muke yi a wannan wata na filfilinmu sadakanmu kiyamun laili da muke duka gaba daya Allah ya karfe su Allah ya biya muna bukatunmu gaba daya na alkhairi ya sanya mu daga cikin yantattun bayi ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا